قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإتك قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن القلب ثمن العبد قوم عليه قيمة العبد فأعطى شركاءه حصصهم واعتق عليه العبد وإلا فقد أتك مثله ما أتك قال وحدثناه قتيبة بن سعيد كان مثله لا وقد أتك منه ما أتك ما أتك قال حدثنا قال وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حا قال وحدثنا شيبان بن صروخ قال حدثنا جرير بن حازم حا قال وحدثناه عبد الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن ابي قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله نعم قال حدثنا عبيد الله حاء قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حاء قال وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرني اسماعيل بن اميه حاء قال وحدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني اسامه حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن cikin mumayyizat na sai muslim yana da wasu abubuwa biyu waɗanda shi ya kaɗe su da su saɓanin bukhari bai da wannan yana tara maka hanyoyin isnadi wuri guda da sauƙaƙa maka bincike yanzu kawga yau da ta canza isnadin ha ha ya komo hanyoyi duk sai ya tara ma sannan kuma ga littahi in yi littahi ga matsala kaza zai kawo maka duk hadisan wannan littafin wuri ɗaya zai sauƙaƙe maka bincike sabanin Bukhari zai ɗauka hadisi ya rarraba shi wuri ya da hamsin ganan ganan saboda shi yana iskin ba da shi Bukhari shi ko imam muslim ne yana kama ka abin da kaka bukata kai mai ka sa hadisai ga ga kaza to hadisan ga su da isnadan da kuma mutun in da alfaz ya mayyaze maka shi wanga lafazin wane ne wanga kaza ne ya kawo maka isnadai shi yasa malamai suka ce a wasu siya da tarjif musulun ya yi bukari da shi shi ko buhari istinbaqat na akam shi ko she inaya da shi kaga yanzu na hanyoyi ha ha ya haɗe su ce kullu haula kaga suna da yana daga cikin abubuwan da imamu muslim rahimahullah yake da shi a cikin wannan littafi nashi mai albarka na'am babu zikri ti'ayat al-ab قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما kala yadman shi wanda kamar mutum ne kun tarayya kun sai bawa ka biya na miliyan ɗaya wanga miliyan ɗaya to sai in ce ni na ya hinau rabo to sai a neme ni in ƙara ba da miliyan ga wancan abokin da muka tarayya don ya ya zama ɗa gaba ɗaya in ba da to shi kenan ba ban da hali ba da wannan to shi ba yana nan gehe ne ɗa gehe ne ba in lokacin gehe na ne sai ya ce ya sa a yi ga kai ne yana da yanci in wancan na wancan ne to har ya samu kai ne shi ne ce yadman
قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابن ابي عروبه عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاتق شقة له في عبد فخلاصه في ماله ma'ana nasiba shine shiksa
ف- فخلاصه في ماله إن كان له مال وإن لم يكن له مال استفعي العبد غير مشكوك عليه قال وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن يونس عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد وزاد إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل kaje ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشكوك عليه ba tare da ya tsananta mai ba tunda yana ba'abi ne yana da yanci
قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قتادة يحدث بهذا الإسناد بمعنى حديث ابن أبي عروبة وذكر في الحديث قوم عليه قيمة عدل باب إنما الولاء لمن أعتق قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعك نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن عاتق قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروبة أن عائشة أخبرت أن جري أن بريرة جاءت عائشة تستعينها تستعينها في كتابتها ولم تكن قدت ولم تكن قدت من كتابتها شيئا فقال لها عائشة ارجئي إلى أهلك qalat la
فقالت لها عائشة ترجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتائي فعاتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مئة شرطا وإن, وإن شرط مئة, مئة, مئة مرة شرط الله أحق وأوثق قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع عواق في كل عام أوقية بمعنى حديث الليل وزاد فقال لا يمنعك ذلك من هبتائي وعاتقي وقال في الحديث ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وثنى عليه ثم قال أما بعد قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني عدي عن عائشة قالت دخلت علي بريرة فقالت إن أهلي كاتبوني على تسع واق في تسع سنين في كل سنة أوقية فأعينيني فقلت لها إن شاء أهلك إن شاء أهلك نعدها لهم عدة عدة عدة عدة واحدة وعود amma rasa mahida وعودتك ويكون الولاء لي فعلت فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فأتتني فذكرت ذلك قالت فانتهرتها فقالت لها والله إت نعم shugaba لها
la Allah لاها الله إذا قالت فسمع رسول الله bil madd wal qasr نعم fiha ana madd gaha ana kuma abin nan.
فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن آتت ففعلت قالت ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مئة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم يقول, يقول أحدهم أعتق فلانا والولاء لي إنما الولاء لمن عاتق قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا زهير زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة غير أن في حديث جرير قال وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها وليس في حديثهم أما بعد قال وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لزهير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال كان كان في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأتقيها فإن الولاء لمن آتق قالت وأتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختار نفسها قالت وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليها صدقة وهو لكم هدية فكلوا قال وحدثنا أبو كري أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها اشترت أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي النعمة وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا وأهدت لعائشة لحما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صنعتم لنا من هذا اللهم لو صنعتم لنا من هذا اللهم قالت عائشة تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية قال وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للإتك للعتق فاشترطوا فاشترطوا ولاءها وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن عاتق وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة وهو لنا هدية وخيرت فقال عبد الرحمن وكان زوجها حرا فقال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال لا أدري قال وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن أبي هشام قال ابن المثنى حدثنا مغيرة بن مغيرة بن سلمة المخزومي أبو هشام قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبيد الله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان زو كان زوج بريرة عبدا قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان في بريرة ثلاثة سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لهم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأوتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى برمة على النار فيها لهم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لهم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرادت عائشة أن تشتري جارية توثقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن آتت.
wannan akwai matsaloli cikin wannan malamai sun tattauna babban matsala shi ita ce wadda malamai suka kai suka dawo shin barira da ta kasance baiwar wasu mutanen ansar ne to an ka ɗaura mata fansa wa katibuhu in alimtum fihi khaira to sai ta zo ta samu Aisha radiyallahu anha tana neman ta taimaka mata sai Aisha ce to a ce duk kuɗin dukiyar za ta biya gaba da amma wala'a ta zama ta Aisha ita ta barira to suka ki abin nan kuma dama barira ta ta auri wanda da aka mugi to sai an ka sai wanda matsala suka ce a sai dai kuma wala'a ta zama gare su shi ne wanda rama ce ki sai wannan sharaɗin sharaɗin banza ne shi ya hudu ba ce duk sharaɗin da sa Allah a littafin Allah to ba hau baɗin man kana ya ci shar to sai matsala ita ce waga ta barira mijinta mai a matsayi ne shin ɗa ne ko ko bawa ne shi mu gaisu ruwayoyi sun sassaɓa wani wasu ruwa suka nuna ɗani wasu ruwayoyi suka nuna bawa ne ruwaya cewa bawa ne wani ita ce ruwaya ingantacciya daga aisha radiyallahu anha da mafi yawa waɗanda suka ce ɗani to ba ba cikin cikin tabi'ai ne kuma su kansu sun yi wahami wasu tawakkufi daga baya wasu ruwaya su ɗin ta inganta gare su amma ba ya ce ingantacciya ba shi ya haifar da saɓani jamhurin malamai sun tafi akan cewa bawa ne amma yan hanafiya masu hanafiya sun tafi akan ɗani amma maganar su mai rauni ce sunan mijinta mugis a sunansa wanda abin da ke tabbatar da cewa idan akwai aure tsakanin bawa da baiwa idan baiwa ta samu 'yanci to tana da dama ta ƙi auren wannan bawan an jarabi shi mugis da son ta ƙwarai yana bi yana roƙon ta annabi ya roƙe ta ta ce kana umarni na ni ce a ni kama ƙawa ta ce to banda buƙata ce to kaga da ɗa ne ba ta da wannan dama misali ba ɗa na auren baiwa baiwa ta sami yanci to auren su na nan ba ta da tsayari amma tun da duk bayi ne to yanzu tana da tsayari don ta zama ɗaya ɗaya to wannan shine kauli ingantacce ruwayoyi da yawa sun zo nan kaga ruwa muslim guda kawai ta nuna cewa shi abdurrahman ya ce wa kana zawjahu sai shi uba sake tambaya tai summa sa'altuhu an zawjiha kuma fa qala la adri shi ma ya shakka shi Abdulrahman Qasim to kauli ingantacce ga yace Aisha ta tabbatar da cewa ana Aisha qalat kana zawjuha zawju Barira abdan cikin ma Bukhari akwai irin wannan Buhari karara yaron ya da cewa ita mijinta Mughis abdu ne haka yace shine asahu cikin sahih Buhari kadiba to nan ne shi asalin ga matsala don haka matsala inda a magana tabbatata ita mijin barira bawa ne lokacin da aisha ta yanta ta to sai ta zaɓi ta rabu da shi hugis ɗin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ta ba ta dai roƙe ta ta ce shi kana amurni na ne ko ko ta ce a ni kamun ƙawa ni kai shi to ba da bukata kuma shi kenan ta zanna da haka barira tana da shiga kwarai wajen aisha shi yasa lokacin da musibar makaryata suka yi aisha karya ya ali radiyallahu anhu ce ma manzara kira wannan bai wata ta ka tambaye ta ni ne barira ka ce misalin ta dai kamar mace ce wadda suke ta shaya garinta wata kula da yan tumaki cikin gida suka zo suka ci gari ma'ana don suka ci amma ba wannan haka an samu abubuwa da yawa gare ta na cewa ashe don an ka ba mutum in ba ka ce sadaka an ka ba wani sadaka ba ka kyauta kana iya kamar ga zakka kaga bai halatta zakka da mawadaci sai in an ba wani ba mawokaci ya ɗebo ce ranka daɗe ga kyauta to kana aiki to irin wannan babin ne abubuwa sun haɗu da yawa na ita barira abubuwa sunna uku kawai da nan hadisi ya zo salasu sunan na ɗaya dai an ba ta zaɓi lokacin da aka ‘yanta ta sannan ga nama da an ka kyauta mazara ma ya ce ita gare ta zaka ce mu gare mu kyauta ce sannan da wannan abu na wala'a inda mala wala shi asalin hadisin wanda duk ya jibin shi ‘yanta ba ta shi'ar da wala'a kuma wala'a ƙari gare ta don har gado ana yi da ita idan mutum ya yanta bawa ya zama ɗa to in bai da kowa duk dukiya ta yi zai shi maulan ni'ima zai gada shi ma da mai gidan ba kowa sai wanda ya yanta shi ma yana gadonsa shi ma yana cikin hanyoyin gado wanda suka taho na wala'a nan باب النهي عن بيع الولاء وهبته
a yana da yabe gadi a ya zama da kuma yana da yaya ne na'am ina jin kuma nan na'am na'am a da yadda ta so warai ga hadisin bari raga ya kara karara warai ta zama ya sai in ita ta yi yadda ta zanna ƙarƙashinsa amma wa'illa tana da tayari shi nan shi khuyyarat an ba ta zaɓi
babu nahi an bai'il wala'i wa hibati
an yari an ka ba ta in ta zaɓi ba saki ba ta rabu da shi ba saki aka magana ba rabuwa aka magana faski ne ba eh ƙwarai sai in ta yarda wannan shi kenan ashe sanar sun sallar shi yana kamun kawa ne to sau samu shi mugis saboda an jarabai da santa na'am ya hankuli ga wani takwan eh eh a a za a shiga ba ba wannan ra'ayi eh ba shi take annabi ya ce ba shi ta yanta ta ba shi ne annabi ya ma waɗancan raddi su a ba su kuɗi kuma sannan su a shi wala'a in suna son wala'a to su yanta ta amma tun da sun ka ɗaura mata fanta kuma ta biya ba yiwa kuma wanda ya ba da kuɗi kuma a ce bai da wala'a kai da duka haɗe biyu ka ce wai sai ihtisabi shine yace mun samu wasu mutane suna sharadi cikin sharadin da abin nan alaikum salam alaikum bismillah na'am kai aka ji na'am wannan matsala ce za mu zo gare ta wanda suka kawo za a ishara gare ta eh maganar da annan a abin na haƙƙu sharti an an yi wa huwa sha'ar ma ma ma ma ma hallabe wasu hallabe alfarish to wannan sai zaman to hadisi ya inganta shi ma cewa mafi sharaɗin da ya waje ba ku cika shine abin da ya zama an ka halatta farji da shi daga sai malamai suke sabani wasu malamai suka ɗauki wanga hadisi da kakka magana cewa wannan sharaɗin amma adiba in ya saba misali bari a kawo misali ka zo aure sai suka ce to za a baka amma da sharaɗi ka bari ta ƙare nubasi karatun da ta kai ko da sharaɗin za ka bata ta yi karatu in ka karɓa ka ci zakai to wajibi ne ka bata ta yi karatu za ka ce ai ga wanga hadisi to ai bai saba kitabun Allah ba za ka kuma wancan hadisi ga shi karara ya tabbatar da wannan sharadi shi ya cancanta a cika amma wani sharadi wanda asalinsa ya saba ma shari'a to wannan ba za a kai za a yanke shi shi aka ni ga irin nan amma sharadin da kun kai da mutane abin da uwa yaniya za ka mata kaza ko ko ga yanan cikin littafin mu muhtasar da sauransu in misali kace to za ka aure ni amma sharaɗin kai mai yawashe yawashe ne ni za ka bar ni gida ba ka to dole ka bar ta in za ka yawonka ba ka kwasar ta ku kai can duk wannan yana cikin abin da malamai suka ambata da haka nan wanda sai an yi abin da sun ka ce ka yi sharaɗin bai ba ya saba ma asalin wani abu na shari'a to wannan sai ka jiwa akan wanga babu amma in wata maslaha ce to wancan hadisi za a koma gare lalle in baka cika ba ana a kai ka kotu a raba auren eh na masallawan shin karatu in ya kunshi astaghfiru da gare mahara ya maita ban gane ba yayi kamar karatun da ita mace za ta ci sai ya kunshi astaghfiru da gare mahara ya makaraji ban gane sauri gare
ana ce la ilaha illa limra'atin tu'minu billahi wal yawmil to sai sai can ya koma tare da ita eh ha kwarai ko ko kuwa ba a hada da wani naka kwarai in haka ne in saboda wajen mawara in kano za ta tana sako ne ka da ke da kuta kano eh aikin gwamnati kuma kai yadda yayi kwarai da gaske dokta yanzu in mata ba shiga aiki wasu ayyuka ba shi ne ba Allah ji kamala muka gumi so ne ka nuna mana hakan yanzu yana asibitota da makarantu da wasu wurare sai wuraren da bai kamata ba amma inda an ka ce misali ta yi karatun ta ta ƙara nasir da sauran to kaga a to sai ta aiki ko ko malamin makaranta ce duk wannan za ka bari ka so da tsohon ku amma amma sharidi kuma ka yadda ka ya daura auren ba ka dawa kuma ka waske amma in an kai auren yayi amma in an kai mudalabarka to kuma ana buɗe aure aka ana ce aure abin nan tun ka saba amma an kai ne kowa sai ya fita ya na'am wannan ita ba matsala to ita ta ajiye dai kamar yanzu mata ta ce to za ka aure ni amma ba ka yi mini ba za ka mai kishiya ba to ina za mu sa shi ga wanda ko ko ga wancan
harrama halalan ma eh harrama to amma can wancan da din da ya cancanta ku cika wanda ya halatta farji
to akara makalla wanga sharadin ya haramta tunda halal ne mutum ya kara to amma kai kai yadda kai kai yadda ba ka yi kishiyar kuma ya haramta halal tunda a'a halal bai haramta ba kuma dama ya halatta ka zauna da mata kada ya halatta ka zauna da mata guda kuma ya halatta ka kara ya halatta ka tsara gaskiya ya halatta tsara amma kai kai yadda kan mata alkawari ba ka tsara wani kai da kanka kai ɗauki alkawari jama'a ya ake kuma kowa jiki ne sai ka tsara eh to da sun warko an ce ga ba da wani na man sarki da sun warko eh, an ce dole sai ka tsara dama an ka ce wai ki ma da ba lakum a yi lalura wannan ga magana daban ce babu lalura sanan ne ne na sai ya lallata in sun ja in ta ja shi kenan sai to ga matsaloli ga su amma asali yana ganin yana so wancan sharadin gaskiya amma tun harko in baka je kake bai yadda ba in shafi shi ya yadda abinda annahu shi ya yadda ba wai shi da kashi an kai ba
na'am na maganar za ta ƙara zuwa can gaba النهي عن بيع الولاء باب النهي عن بيع الولاء وهبته قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته قال مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث abin da ya kamihi da wannan magana yana daga cikin hadisai waɗanda suke afradu hadisai wanda suke mana gara'i wanda ba inda ya inganta sai hanya guda fardi kuma hadisi ne ingantacce buhari da musu suka roto shi wanga hadisi na a na haya an bayyana wala a hibatihi saboda shi abdullahi bin dinar maula abdullahi bin umar ne duk hadisin da ya zo wannan to ta hanyar shi ne shine maganar cewa annasu kulluhum iyalun duka malaman hadisi masu dogaro ne ga wanga hadisi ta hanyar Abdullahi bin Dinar ba inda ya zo lan yutaba Abdullahi bin Dinar ahadun ala hadhihi riwaya duk tabi'an wa Abdullahi shi ɗaya jiya ga mai gida ne wanga hadisi duk ko almajiran Abdullahi bin Umar ba wanda ya roto wanga hadisi ta hanya ingantacca sai shi Abdullahi bin Dinar shi yasa ba wai hadisi wanda ya zama rawi infiradi garai a ce hadisi inganta ya danganta za ka wanga fard ne amma kuma sahihi shi an ma'anar magana imam musulun annas kullum iyalun ala abdullahi bin dinar fi hadal hadis ai fi sihata hadal hadis ba wanda ya roto cikin almajira abdullahi bin umar wanga hadisi ingantaccen hanya sai wanga maulanai abdullahi ibn dinar ba kana ciki kuma ko buhari ya roto shi hadisi ne muttafaqun alaihi قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه na وزهير بن abuwa حرب nan gwaggar waya amma musulun ya kaɗe ta da ita ka fara da bihi musulun gwaggar waya din na yasa buhari to ni ko nan sai ce man ta fara da bihi musulun ni ma na san dai buhari ya roto shi Eh, akwai abubuwa da yawa. Bari in ji banganau na daru tafi suna da abin da sosai. Lalle sani na Buhari ya roto shi. Ina.
قال وحدثنا dai ابو kun بكر ji بن shi.
ابي شيبه وزهير بن Ya حرب ya kaɗaita da shi shi ɗai cikin duka sauran isa bai almajira Abdullahi ibn Umar. Ka ko ga sunan da yawa. Da haka ba dole ba ne don wa an infiradi hadisi ya zama da ifi. ana kawo wani ga sahihi ne amma kuma ya kaɗe ta da shi. Yake na honga.
قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا حدثنا ابن عيينه حا قال وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل بن جعفر حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان بن سعيد حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله حا قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك عن ابن عثمان كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير ان الثقفي ليس في حديثه عن عبيد الله الا البيت ولم يذكر الهبه Ga wata matsala take, shi wanga littahi na kamata ku zan kun mallake shi daru ta asil yana da wasu mai zai. Farko dai akwai wani ƙari wanda ba ku da shi, da ya ce na an bai alwala wa an hibatihi ko, to ga- wata lafazi ce ƙala Ibrahim duk ba ku da shi. shi Ibrahim wanda ya ruwaito sai Muslim daga Imam Muslim yace sami'tu musliman min Hajjaj wanda duk ba ku da shi kala Ibrahim sami'tu musliman min Hajjaj yaqulu an-nas kulluhu iyalu ala Abdullah bin dinar ya zara hadis na ku ya yanki kala Ibrahim sami'tu musliman min Hajjaj yaqulu Eh amma ba wanga lafazi ba wanga lafazi na na ƙarshe yanzu da malai ƙaru shine wanda Buhari ya tasu ku lura wancan wancan isnadi Buhari bai hitar da shi ba musulun ya kaɗe da da shi ya haimna haya an Sulaiman Bilal an Abdullah bin Dinar an ibn Muwakkar waye to musulun Buhari bai hitar da ita isnadi wanga hadisi na nan baya wa haddathana Abu Bakr bin Abi Shayba to shine Buhari ya hitar tare da musulun kulluri matanin ne kuka dibawa
ai ma da haɗi shin wai lahiya kuke ina ba da wancan ai
na yi bayanin ga yanzu ba ibrahim nace muku shine rawi na sahihi musulun daga imam musulun wata nusa duk ƙara musulun aka cewa wagga nusa ta ƙara cewa ƙara ibrahim sami'tu musliman min hajjaj ya kulu wanga ƙarin wasu nusoyi ba su da shine ne bayani sannan wanga lafazi na ha an bai'il wala wa ahibatihi shin mun ka ce wanga ruwa ta harko ta yamna haya to wannan isnadin musulmi ya kadaita amma wanga ruwaya ta biyu to bukhari shi tarayya da musulmi ga kai da shi da isnadi na harko na musulun ne kawai amma ga isnadi da biyu sun haɗu da buhari da musulun don kaga ya haɗa su da yawa ce wata suna abokan nuna abi sheba wa zahiru na hau kala hadisana ibn uwaina wa hadisana ya ibn ayyub wa qutayba wa ibn hujr qalu hadisana isma'il jafar to wanda isnadin ne ga matanin da ya biyo baya buhari da musulun suka haɗu a kai ga yanan عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير وانشان بخاري أما أن غلف الدين مسلم قال أن سلم ليس في حديثه أن عبيد الله إلا البيع ولن يذكر الهبة kun gane magana asalin hadisi da buhari da musulun haɗu da roto shi amma da wanga isnadi na biyu na musulun amma isnadi na harko mutum ne kaɗai ta da roto shi buhari bai roto shi ba da isnadi amma matanin asalin matanin buhari musulun sun yi tabbi shi ina
babu taharimi tawalli al-atiq ghayra mawali قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة ثم كتب أنه لا يهل لمسلم أن أن يتوالي مولى, مولى رجل مسلم بغير إذنه ثم ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بدن أي ديته كوني قبيلة idan wani ya kashe in dai ba kashin ganganci ba ne to wannan ƙabilar su za su taru su biya wannan diyar shi amana
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة لا يقبل منه عدل ولا صرف قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف na ya kwashi ya an shi shi ga masu shi قال وحدثنيه إبراهيم بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن العامش بهذا الإسناد غير أنه قال ومن والى غير مواليه بغير إذنهم قال وحدثنا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا العامش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال وصحيفة معلقة في قراد سيفه فقد كذب فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ومن أحدث فيها حدثا أو آوى مهدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل, لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا باب فضل الإتق wannan ya nuna ƙaryar ɗan shi'a rafidawa shi kai ne alimu abi ɗalib radiyallahu anhu ya ƙaryata su don suna cewa wai ahal baiti akwai musab na fatima akwai musab na ali akwai kaza waɗanda su ɗaya suka ke bi to wannan ƙaryar tun ali na rayi aka faɗinta an shi an tambaye ba so ɗaya ba so biyu ba akan haka shi ya sayi wanga bayani cewa duk wanda ya ce muna da wani abu ke e mu ahalul baiti saɓanin sauran jama'a to yayi ƙarya dama kuma ita ƙarya shine shi'ari yan shi'a eh su ba ba ba su kungiya ga wanda imamu shafi yake faɗi wanda ta yi yan shi'a muni don su so halatta da ƙarya rafidawa da ka shi sa al'amarin su ba ya da ba ya da alƙibla wannan taqiya ai ta ce ƙarya kana iya ƙarya ka rantse kai komai akan ƙarya kuma har lada za a baka a wurin su to wannan shine ga abin da a cikin wannan takardar kuma ya karanta ma in kana ce to ai ga haka takarda to ya ce ga abin da a cikin kuma sananne ne abin da za a rabawa na jiyoyi da kuma ga magana cewa Madina haram duk gashi babu wani abu koyi daga duk masu cewa ba daniya da waɗansu duka tahiya akan akwai addini koyi a yi kitimani to duk bala'i ne ƙwarai almanitu haramun ma baina irin ila sau zuwa tsunami wannan abin nan to haka da wanda ya hadas ya farar da wata bid'a a Madina to la'anar Allah da mala'iku da mutane suna akai ka je ka kawo wani sabo a Madina to wannan la'anta tabi mutum sannan wannan kuma diyatul muslimina wahida ya tsabiha adnahu shi ma duk abu ne wanda wasu hadisai sun zo da su duka ko mutum ya da'awa ga baba ne shi ya baba ne kuma ya san ba baba ne ba ne ko ga wani wanda ba ba shi ya yanta shi ya ce shi ne duk la'anta Allah tana kai saboda butulci ne kuma Allah bai san butulci babu fata magana na'am na'am ma'anarta ga yaƙi in mu an ka ta yaƙi wani wanda yake ba kowa ba cikin rundunar idan yamma wani kahiri alkawali ko su kahirai ya ba su amana to wannan ɗin sarki musulmi bai tadda wannan amana zai tabbatar da shi shine wazin mutul muslimina wahida ce yas'a biha adnahum ina alaikum su ne shekarun raƙuman da za a baya wajen diya sai raƙumi ya shekara kaza da jiya za a ba da jiya kaza waɗannan bayanan
باب فضل الاتك قال وحدثنا محمد بن المثنى الانبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن ابي هند قال حدثني اسماعيل بن ابي حكيم عن سعيد بن مرجانه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رقبه مؤمنه اعتق الله بكل ارب منها اربا منه من النار ارب شيني عضو gaba gaba udun
قال وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف عن أبي غسان المدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضاء من النار nan akwai sinadin akwai walidin muslim a damashki a shami kuma nan kaga bai saraha da ta hadisi ba an san mudallis ne kuma ta tajjisa ta suwa yake yi amma nan kaga muhammadu duk gaba ɗaya babu la ya joro saboda wa hadisi na gabaninsa shine madogarar muslim wanga hadisi na harko shine wanga mutaba'a ce wanga hadisin na shi walidin muslim dan kalo san maudu musanna ana ziyadatina yamda sa'id qatan ana abdullah ibn sa'id da shi konan wani isnadi daka wanga isnadi yana tashi ne da gammatanin guda ne shine waje nan قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يؤتق فرجه بفرجه kuma haka garwanan laisun sa'ad al-misri ya ma musul ya ma walid musul mutaba sai dai malamin sun sha bamban walid musul malamin sa muhammad mutalib shi ko nan malamin sa umar ibn ali nusai قال وحدثني حميد بن مسعد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري قال حدثنا واقد يعني أخاه قال حدثني سعيد بن مرجان صاحب علي بن حسين قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار قال فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين فعاتق عبدا له قد أعطاه قد أعطاه به ابن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار wannan shi a karatu babu abin da karatu jama'a ya aiki da shi duk wanda ya tara karatu da aiki da shi ya zama bala'i da musiba a kansa wanga hadisi kaga shi Ali ibn Hussein da ya ji cewa duk wanda ya yanta bawa a hadisi ya tabbata na Abi Zar ya musulun ya rawaito shi cewa dan adam yana da gaba 360 to in ka yanta bawa ko wace gaba tai 360 kai ma 360 Allah zai yanta ka daga wuta to jin haka Ali ibn Hussein Zainul Abidin da aka zo aka gaya mai wanka hadisi da Abu Huraira nan take yana da wani bawa mai kuɗi mana saboda yana da sana'a da abubuwa har dan uwa ne Ibn Jafar a wannan adawu Ibn Jafar dan uwan shi Ali ibn Hussein ya shi ya ciniki da shi ya sai mai da shi asharta alaf dirham aw alf dinar sai yanta shi saboda Allah ya zaɓe an Allah yanta gabbai ne daga wata bisu ga waɗancan kuɗaɗe nan take ya aiki da shi wa zakartuhu li Ali ibn Husayn bin al-Abidin fa ataka abdan lahu qad adahu bi ibn Jafar asharata alaf dirham a ina aw alf dinar to wannan shine aka kamata koyo shi mutum ya zaburi ga aiki alkhairi kai tsaya kuma ya dibi lahira ko nawa ne nan kariya za su ko ka bar su ko su bakka to irin waɗannan abubuwa shi ya kamata Allah ka ba mu ikon kiyaye kuma ya karɓa mu باب فضل اتق الوالد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه وفي رواية ابن أبي شيبة ولد والدة قال وحدثناه أبو, أبو كريب قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثني أمر الناقل قال حدثنا أبو أحمد أبو أحمد الزبير الزبيري كلهم عن سفيان عن سهيل بهذا الإسناد مثله وقالوا ولد والدة wannan ya kawo shi an ce ba za kai ka biya ka biya mahaihinka da irin shi ya zama sanadiyar zuwa ka in akwai ma abu na kusa shine ka same shi ba ka yanka shi to shine sai nan imamu da yayi yayi babe fadul etical walid mana falallan mutum ya yanta mahaihinsa saboda ga an ce babu abin da ya kusa ya kai haka la yajidu walidun walidan illa an yajiduhu mamlukan fa yashtarihi wa yutqahu in akwai ma yana isan mai amma ya gaza bai haihuwa ce ko shi ya haifai ko an kai na'am bismillahir rahmanir rahim kitabul buyu babu isali bai'il mulamas babu Ibtal.
ibtal bai'il mula- mulamasati wal munabaza قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابدة قال وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة حا قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفصة بن عاص عن حفصة بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال وحدثني محمد بن راشد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه قال نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة أما الملامسة فأن يلمس فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل irin ciniki ne na jahiliya ba a tsaya kawai da ka taɓa na taɓa shi kenan ciniki ya kullu والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ل- ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه ni je ma gani na kai ma ka je ho ciniki ya kullu shi kenan
قال وحدثني أبو الطاهر وهرملة بن يحيى واللفظ لهرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي, أبي وقاص أن أبا سعيد الخضري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيت والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يطلبه إلا بذلك ma'ana bai juya ya ga- ya mai kawai ya taɓa shi kenan والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما في- من غير نظر ولا تراك قال وحدثنيه عمرو الناصر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر قال ba وحدث- sa ka ɗauki tsakuwa ka je ha ga zani ko ga wani ma- mayafi ko ga riga shi kenan ciniki ya kullu
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله حا قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ لا قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر باب تحريم بيع حبل الحبلة قال ba حدثنا shi يحيى cinikin بن jahiliya ne ka ce misali mun ciniki ina da raƙuma sai wannan raƙuma ta haihu in ta haihiya kuma ta haihu sannan ciniki ya kullu ina habla habla nan قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث حا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع حبل الحبلة قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر قال كان اهل الجاهلية يتبايعون لحم الج- لحم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج أن تنتج الناقة ثم تحمل ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك kaga harka jahiliya ce ko sana kaya ta an shi nama sai wani jahiliya
باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وصومه على صومه وتحريم tayi النجس shi ne وتحريم ba التسرية azumi ba a lura tayi
وتحريم التسرية قال حدثنا Najeriya shi ne abin da ake yi, ah, ma in misali akuyarka ko ko saniyarka ko raƙumarka ba ta da nono, in za ka saiwa sai ka bata ta ƙi tatsan nonon sai abin hantsa ta cika sai ka ce ka sayar mai sai sai ka kawai yawan nono ne, to an hana ta siriya. So sori ko? Lallanci ko? So sori. Eh na'am.
قال An حدثنا sahaba su da shi ko? Tare? Eh? Eh? Tare wai tare. A tare to wani jirani ne.
Misali.
Wannan misali ne. Ga wasu tare to ya kowa son tare. Ka tara abu. A bari ta dai. Ba a ɗiba to. Eh, So sore da suka ji haram.
نعم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال مرعت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض قال حدثنا قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى عن عبيد قال Ubaidullah.
نعم عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له ko ko in ba a karkata ba in ana neman aure ba a karkata ba kowa ba laifi ko mutum nawa su shiga ko ko in yanzu shi ma shi zo mu ai mai rabo
قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على ثوب اخيه قال وحدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة amma عن akwai العلاء cinikin da وسهيل aka yi a buɗe kowa ya zo ya abin nan, wannan ba laifi sai wanda ya ba da kuɗi a azan da zai amma in ya yi ta yi ana buga a ban mai kai ka shigo shine ake magana amma wanda dama ina maka da aka yi na buga a nan da eh a daidai wannan shi bai da laifi عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل أن يستام الرجل على سوم أخيه وفي رواية الدورقي على سيمة أخيه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها, فإن رضيها أمسكها وإن سكتها ردها وصاعا من تمر wannan da ya ɗiba na nuna biya kenan قال حدثنا عبيد الله بن معاذ
na
قال حدثنا عبيد الله عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تل- عن التلقي للركبان وأن يبيع حاضر لباد وأن sannan تسأل kuma ku المرأة bani irin wanda ake tare a je bakin gulabiya ko jebi kawai ana zuwa wasu su tare su saya an hana wannan in ma an ka yi bai an hana amma ciniki ya yi amma idan wanda an ka sai gare ba kawai ya zo kasuwa ga an muke haccinsa yana ya taddawa ga nan ta yi Hmm? a mai sai
ba a sai sai an zo kasuwa tarbo shi ɗaya za a ko sarbush da ya shigo kasuwa eh to ba dole ba ne in ya kawo shi in ya gaya mai sai mai ba kai sai mu da wani wannan duk dubara ce amma ta yi mai sai wa can ɗin. akwai masu sai a can shi an ka yi nunan ƙasar ne mi ka ce a shi ne ki ya tabbata a doke
وأن تسأل المرأة طلاق أختها وعن النجش والتصرية وأن يستام الرجل على ثوم أخيه قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير حا قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد السمر قال حدثنا أبي قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث غندر و- ووهب نهي وفي حديث عبد السمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بمثل حديث معاذ ka yi wa wannan amana ko wanda zai faɗi ga wanda yake kaza wata magana guda ce nan kaga ya tsara ha na ha nan ga nuhiya duk dai ba mai hana sai shi mun zama قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش باب wanda تهريج shi ba batawa ne kori نعم mutum bai san abu ya ya ya, ya aza ya sa wani ya roɗi wani wani na ce ana ƙeƙe ga naira dubu ce a a naira a abin nan ko abin nan madadin dubu ɗari takwas sai ka ce in in bai sai dubu ni zan bayawa ce a kai muna ciniki sai ka iza shi dole sai ya ƙara ba da ba ka niyyar sai shi ne najas
نعم na باب تحريم تلقي الجلب shi ne so ƙarara shi ne taron kenan ƙarara ba kawai ya zo da yar kaza ta yi da kwai ne duk ka tare shi
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق وهذا لفظ ابن نمير وقال الآخران إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي قال amma وحدثنا ga hani bai ɓaci cinikin ba da an yi to hani akwai hani da ka ɓaci asalin ciniki akwai hani wanda yake daban shi wannan haramu ne kamar irin wanga malam su ba misali don za mu zo ga wani hadisi annabi ya ce in an kai an ka zo kasuwa mutum ya gani yana iya ka ake nan cinikin yayi bai shahi ainihin sharaɗin ba ko ainihin shi eh, eh, abin ɗin ba wani gehe ne shi yasa ciniki irin wanga haramun ne amma ya kullu ina قال وحدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور جميعا عن ابن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيد الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن الت- عن التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع wato abi usman nahdi
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين عن أبي